بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mungkin ya kaum menarik Arab kamar sha uku sha uku ga watan sha'ban hijira ta nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku a kalandar nasara kamar sha shida ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu kamar yadda aka saba muna karatu a na irin wannan wannan littafin da mai barka na tabbatul mawdu da akamil mawdu wanda babban malami ibn qayyim da tawziya Allah dokin sarki mai rahama ya rasu shekara ta ɗari bakwai da hamsin da ɗaya wannan kuma shine darasi na tamanin a cikin darussan littafin muna cikin baji na goma sha bakwai da ke tattauna wasu muhimman al'amura da in aka ɗabbaka su na ɗabbakawar kenan ko kuma aka ƙaurace musu na ƙaurace din game da tarbiyya da kula da reno na yaro za a gode wa lokacin da za a zo cin gajiyar za mu sani sabon fasali da yake da wa kada kokoro su fi kitabil ghidha بسم الله الرحمن الرحيم ملك فصل ولفصل كما فقد قال بقراس وانتن قرر لكتا كما لأتي yake cewa a cikin wani littafi nashi da sunan littafin abinci ko alghira musamman abin nan abin nan abinci na rana yace taswiru lijanini yakunu fi khamsatin wa thalathina yawma wani bayani ne ya fara a kunkuli malaikun lukayyim zai mana bayani abin da yake nufi wanda kuma ke ci karo da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ba yace suran da yaro suran da dan tayi yana kasancewa ne a kwanaki hamsin a talatin da biyar وحركته في سبعين صباحا shi yaron shi kuma ya yi motsi bayan an suranta shi ya yi motsi to shi kuma wanda yana farawa ne a safiya ta saba'in daga safiya ta saba'in wa kamalu shekar ɗan tayi bayan an suranta shi tun yana ɗan kwana talatin da biyar to shi kuma yana kasancewa ne fi ni'atin wa asharar da ayya a cikin kwanaki dari da goma wata uku ba kaɗan kenan ya ce wai ta sauwar ajindatul bukhar wasu ƴan tayin kuma suna surantuwa ko ana suranta su fi hamsina saba'a a cikin safiya ko a cikin kwanaki hamsin wancan talatin da biyar wannan hamsin muka fahimci mun iya tuna bayanin da ya a bayana bambancin da ke tsakanin dantayi na miji da dantayi mace wanda ba zai zama da rudarwa ba su su daga cikin yanta akwai da ake suranta su a kwanaki hamsin wa ya taharraku na taharrukan awwal fi ne a sai su yi motsi motsi na farko a rana ta ɗari sai su motsa a lokacin da ko a safiyar da suka cika kwanaki guda ɗari wa yakmilu na bi zarasin mi'atin sai su cika ko yukammaluna sai a cika su fi zarasin mi'atin a kwanaki dari komai an gama kenan kwana dari aga kana magana wajen wata goma kenan komai na dan adam din na abin da zai da zai fito duniya haka bai da bukatar komai ko bai da wani abu da wani zai iya cewa da na da nakasa wa ya tasawwaru a jinnatul bukhar to kuma wasu yan taye su kuma suna surantuwa ko ana ko wa ya tasawwaru a jinnatul bukhar wasu yan tayin kuma ana suranta su fi arba'in da saba'a a cikin kwanaki arba'in kaga masu kwanaki talatin da biyar a wajen surantawa ga masu kwanaki hamsin a wajen surantawa to ga ko masu kwanaki arba'in wai ta harzabu da fi tamanin da saba'a su irin waɗannan galiban suna yin motsi ne a rana ta tamanin san wata uku kenan yake wa yuladuna irin waɗannan ƴaƴa irin waɗannan ƴan kayan sai a haife su fi da hatai wa arba'in da saba a rana a kwanaki ɗari biyu da arba'in na hudu ya ce wa yi tasawwaru a jannatul uka wasu yan tayin kuma ana suranta su fi hamsati wa arba'in na sabaha a cikin kwanaki arba'in da biyar wa ya taharraku na fi tasa'in na sabaha sai su yi motsi a cikin kwanaki tasa'in wa yuladu na fi mi'ataini wa saba'in na sabaha sai a haife su a cikin kwanaki ɗari biyu da saba'in daidai kala mala yace fa amman kidadat amma ita haihuwa nan kaga ya raba yanayin dan tayi wanda wannan kenan yake adamtar da wajen haihuwar ma za ke samun bambanci wajen haihuwar za ke samun bambanci idan ga kwanakin da aka suranta shi ga kwanakin da ya yi motsi ga kwanakin cika halittar shi sun sha bamban da na wancan to lallai kan wajen haihuwarsu kuma za a samu bambanci to shi wancan likita yake cewa fa ammal wiladat amma ita haihuwa fa ta kunu fi shahadar sabiri za ta iya kasancewa a wata na bakwai ciki na da wata bakwai kawai sai a haƙe shi kuma zai kuma ya rayu zai zai tattauna wannan matsalar bakwai ne kenan zai tattauna a kanka sannan wasani wani lokaci kuma sai a haifi jinjiri ko a haifi ciki cikin wata takwas wata ce wani lokaci kuma sai a haifi ciki cikin wata tara wala ashir wani lokaci kuma sai a haifi ciki cikin wata goma wanda shi ne a kusa da ce goma ko wancan kuma bakwai ne shi takwas da tara kamar da ke al'ada ne ko kuma ka ce takwas ba a cika yi ba zai shi yasa za ga ba bukatar a lakana mai wani ila lakani ba za a rasa ba shi kuma tara shi ne kusan galiba da bakwai wanda ana yi da goma wanda shi ma ana yi nadir kultu al-imam ibn al-qayyim sai yace ni kuma sai nace al-harakatu harakatani shi motsi magana biyu ne kenan yana so ya nuna waccan magana da hukumar fili a fahimce ta kaga na farko yake cewa taswiru lijanini ya kuma fi hamsatin wa salatin yawma wa harakatuhu fi sab'ina sabaha motsi shi a kwana saba'in lokacin da ya cika kwana saba'in sai ya motsi sai zai yana nufin kwana saba'in ake hura masharai sai na bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi cewa zai kwana arba'in yana mani da kwana arba'in yana gudan jini da kwana wata arba'in ta uku yana gudan tsoka kuma yuru sallu ya dai hilmana wanda tsakanin ne lokacin da ya cika wata wani za a busa mashari ana busa mashari shi ne zai fara motsi amma kafin nan baya motsi to shi ne yabon kai yake ta eh waccan maganar ne ba ci karo da maganar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba saboda da an busa mashi rai zai motsi kaga za mu fahimci haka wajen bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi kamar me yasa yake kuma a nan yaro zai motsi a kwana saba'in shi ne mun kai yake ta to ai in ka lura shi motsi kala biyu ne duk da aka ce yaro ya yi motsi a motsin kala biyu ne akwai harakatun tabi'iyya akwai motsi na ɗabi'a misali yanzu kawai kana tsaye ko sai ka ji idan kana kaɗawa kaga ana yi ko da ka ji kirarka na wani motsawa fatar idan ma ita kanta tana motsawa wannan harakatun ɗabi'iyya ce ba kai kai abun ba ba ka san ya aka yi haka ta faru ba kuma ba larura ba ce kawai ɗabi'a ce ɗabi'a ce gairu al-iradiya ba wacce aka nufata ba gairu iradiya kaga ne ya ce mana motsi kala biyu ne akwai alharakatu sahiyayya akwai alharakatu iradiya sai ke cewa fa hadihi kad takunu qabla ta'adduki ruhi shi wancan motsin na tabi'a alharakatu tabi'iyya za zai iya kasancewa kafin rai ya ratayu da jiki zai yi wa kawai dugun mani ne sai rika motsi gudan jini ne sai rika motsi gudan tsoka ne kawai sai rika motsi har ka kasance tabi'iyya wannan ko jiki da rai ko ba da jiki za a yanka dabba lokacin jin sani ka lura ka ko layya na ban ma har an zo da shi gida ma yana motsi wannan har ka kasance tabi'iyya ba iradiya ba ki da ka ba buƙatar a sake basmala a sake yin kalama ha har ka kasance tabi'iyya kawai a kai ni kunya to shi ma yaro kafin a busa mashi dai zai iya yi wayar ka wannan motsin ya ce wa an fal harakatul iraqiyya amma motsi wanda an sifaci to fala ta kunu illa ba'da nafsi ruhi haka ba ta faruwa sai bayan an busa rai sai bayan busa rai wannan abin ke faruwa idan an busa rai to shi ne sai ga an daga hannu an ji waye can wurin da ya ce ita waccan harka kabiliya فهذه قد تكون قبل تعدد الروح بالذهن wannan yana nufin galiba abin da ke faruwa kenan amma za ta yi wa a fusa wa mutum rai kuma wani bangare na jiki ya rika motsi haraka da mai iya kan wancan misal da muka ba na motsi ido ga dai ba mutum kawai ka je yana motsi kunne ya je yana motsi kawai da ɗan yana yana kaɗawa na kafa ko na hannu duka wannan harakatun ce ta iya gairu irakiya to kenan za ta iya wa a sami harka tsabiliya bayan an buɗa mutum domin wanda ba aka yi sai shi zo duniya shi ba aka samu irin wannan nan da can sai dai kawai a ce haka na birwa fane bai cika faruwa ba ma da yake cewa wani hada saboda haka ne farraka bukuratu bai da ta haɓukin awwal wasani al-imam al-bukhari kitab bukuratu ya bambance tsakanin motsi na farko da motsi na biyu da ya ce dan tayi a ciki zai motsi a kwana saba'in yana ishara ne zuwa ga haraka kageriya ba harka iradiya ba amma harka iradiya dan tayi ba zai fara yi ba sun mai illa ba da sun mai yusa da irin irin malaka sai an aiko mashi da malaika kuma ki al-imam ibn al-qayyim ibn al-qayyim al-jawziyya yake cewa alladhi dalla alayhi al-wahyu as-sadiq abinda wahayi na gaskiya ya yi nuni zuwa gare shi ana khaliqil bashar daga mahaliccin dan adam akwai bugun da ya zo ana khaliqil bashar daga gwani wajen iya halittar dan adam khaliqu da khaliqu ne yana nufin mai halitta idan ya saka ce khaliqu sifa ce mushabba ko irin aikatau abin nan sifa take nuna abin ya fi karuwa akan kace khaliqu abinda wahayi na gaskiya yake nunawa wahayin da ya zo daga mahaliccin mutane annal khalqa lallai ita halittar mutum a cikin mahaifa yantafilu fi kulli arba'ina yawman ila qawlin akhar zai kirata wannan sanadari ko dubin mani da Allah ya tanada domin halittar mutum zai kirata a cikin duk kwana arba'in zuwa mataki na gaba bai kuna awwalan nutfatan arba'ina yawma farko dai zai zauna a cikin mahaifa yana tuban maniyin shi har kwana arba'in sun ma'ada katan kazalika sannan ya zama gudan jini kamar haka sun ma'udu katan kazalika sannan ya zama gudan tsoka cikin kwana arba'in sun ma yin fako fiye da rusu daga nan ne sai a busa mashari ba a da mi'atin wa shiri na yau ba bayan kwanaki dari da ashirin bayan ya kwana dari da ashirin kaga wannan shine bayanin da ashari yayi wani zai ce to ya yi ce wahayi na gaskiya da ya zo daga khaliful bashar bayan mu kuma a hadisi muka ji abu ne sai ba a rabawa duk dai ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha kuma musamman wannan bayanin da annabi ne da tattayi yake a ciki da a ce da yi shi ba da har yanzu duniya na cikin duhu mai tsanani na bakin jahilcin sanin hakikanin ya dandaye sai na abin da ƙarfin kai zai kawo mana shi ne ishara zuwa ga waɗanda ba su sauki wancan wancan bayani na annabi da kima ba suka je suka yi ta fangan fangan ɗinsu a ƙarshe suka gama ɓata shekarunsu da kayan aikinsu ina har da kulaɗe ko ba su iya kuma wani sakamako na a zo a gari ba sai dai sakamakon da in an nuna shi duniya za ta yi dariya ta ce wannan kane-kane ne ba gina shi akan hakika ko waƙi ko kuma ba a samo shi daga wanda ya san sirrin abin ba ya ce sun mayu ba ku fi hiru daga nan sai a hula wa mutum rai ba da ne an tuba ne iri da yau ma bayan kwana ɗari da ashirin shi ne bayan wata hudu wanda za ku kwana ɗari da ashirin shi ne za ka samu arba'in su fa ha za ka an haka ta shafi dubu iyana ya ce to kaga wannan bayanin da aka yi na cewa idan mani ya shiga ciki zai kwana arba'in ya zama gudan jini ya kwana arba'in ya zama gudan tsoka ya kwana arba'in ya ce wannan wani bayani ne ka annaka su shahidu yana kamar kana kallo kai ga nan ne saboda ne Allah da manzo ne suka ba labarin haka a ne to da kai za ka ce rantsi kawai ka rantsi gaban ka gaci maganar ƙarya ma ba ta a cikin katangarka to shi ne da yake cewa wa ma khalaqa duk bayanin da ya saba ma wannan fa laysa ma al mukhbir bihi iyanun duk wanda ya baka labarin da ya saba ma wannan game da yake dan tayi ke girma da yake yake habaka da yake yake cika har a haife shi yace to wannan da ya baka labarin bai da tabbas ba ganau bane shi jita-jita ce na kuma kuke koyi zuwa wajen majalisun musulmi yana ta haddasa ni ko na min yake karatun na zaji na jita a tsaya a yanki gawai an faɗa yake sai wasu ake wane ya diga wane wane ya diga wane wane ya diga wane ya ga ce mai kaga wannan jita-jita to ita ta kauda jita-jita ko da kuka rasa ta ce ta kuka zama a gari da shi ya za da isnadu ne na jini wadda da isnadu na kana man sha'a ma sha'a da ya ce duk wanda ya saba ma wannan to wanda ya ba ki labarin ba ganin wani wa gayatu ma ma'au mafi kololuwar abin da yake da shi na ilimi qiyasun fasidun qiyasi ba ta ce shaki fadi da ya dakka ya kai ka gano dan tayi ya kai ma da ce maka eh a ko rana da aka samu wani kaza kaza wata mata na da ciki wata daya muka yi maza maza muka fede sai muka ga yadda yake sai ka sai da kai kisan kai wani sai na gaba kuma zai ruka kara kashe wani ke to yanzu shi ke duk matan duniya haka suke sai dai dai wannan da muka fede haka a muka fede haka muka fede to kaga shi wannan ba ba ganau bane a yanzu ana baka labari ne yadda abin yake uwa na da rai ya ce wa kaya su mama abu da ya sun fasiri mafi kololon abin da ke ga wanda shi ke ba da labarin nan da ya saba mana Allah da manzo mafi kololuwar shi ya kai daga kiyasi ne ba ta ce au tashri'un la yahidu ilma bi mabda'i ma shahada min ko kuma idan ba kiyasi suka yi ba aka ce likita me ya faru ba kiyasi ce abu ba kiyasi musulmi me ya faru tashri'un in an ce tashiri shi ne sojeri a feɗe a fi mahaifar har a ce inda cikin yake sai a ga yayayi ko kuma a'a a yi amfani da wasu na'urori na tsaye ana haskawa ana ganin yayi duka wannan shi ma ya koma tashiri wanda la yuhitu ilma shi wannan fedewa ko amfani da na'urori waɗanda aka yi wa ciki bayan ya kai wata uku ko hudu wani galibin ya kai haka to yace la yuhidu ilma shi wannan wani daidaiwa ko wannan sojeri ko wannan aiki bai tattare da wani ilimi bai mafdaji ma ta hada gumi wanda zai koma farkon abin da ya gani abin da yake nufi da wannan zance shi ne in mace ta je gun mai awo ta ce ta zo a yi mata awo ne galibin ya tambaye ta cikin wata nawa ne wanda a ka'idar ne wata ya tambaye ta ba da za ce miki cikin watan shi ɗaya zai rubuta mata ya ce zai rubuta mata sai a bata gidan sauro ko a bata kwayoyin malaria da anti-malaria da irin su bitali A ko ta je ta rika abin nan sai kuma a bata shawarwari ta rika cin ababe masu kare jini da lafiya sannan ta ɗan rage tsawainiya da ayyuka da wahala shi ke da zai bata sai ya rubuta sai bayan wata hudu bayan ta nuna kenan to sai bayan wata hudu in ka hada da wata ɗaya farko wata biyar tana zuwa sai manna mata kayan aiki daga nan sai ya ga jinjirin daga nan sai ta rubuta mata namiji ne ko mace ne guda ɗaya ne ba ɗaya ba ne yana zaune daidai ba yana zaune daidai ya karkace man gyara bai karkace ba yana nan an bar shi yadda yake da sauransu to shi ne mun yake ta to shi kenan likita yanzu ciki ya kai wata hudu ko biyar ka ne ka har ka iya gano cewa eh to kaga yadda yake yanzu to kaza ne da ka san haka nan gaba kuma kaza zai zama yace ai wannan yana nuni ba ka da wani ilimi bi mabtaki ma sha hada gumin shi wannan cikin na wata hudu da ka gani ba mu rahoton wata ɗaya baya ya yake likita ba zai iya ba ai ke sa ma ya kore ta gida sai ya ƙara nuna ba mu rahoton wata biyu baya cikin na da wata biyu likita ba zai iya ba ba mun rahoton wata uku baya cikin na da wata daya ba zai iya ba ba mun rahoton wata uku da kwana ashirin da tara cikin na da kwana daya zai ce maka bai san me aka yi ba to shine yake cewa to ai ka ga kenan likita lokacin da ya ga dan tayi a ciki bai san wani matakai aka biyo har aka zo nan ba da ka shi jahili shi ne mulkin yake so ya faɗa ana yace au taklidin li wahidin ghairi ma'sumi ko kuma za ka samu wani likitan shi ba ma bincike ba wani malamin su ne ko wani gwani a wannan fannin ya faɗa shi ma sai ya ratayu ga wahidin wani mutum ghairi ma'sumin mutumin da ba ma'sumi bane zai iya kuskure mu ko nan musulmi muna rike ne da abin da al-ma'sum ya faɗa yace wa kullu man ja'a bihi mashaqal fahuti shi wancan babban kwararre sai zama da duk man ja'a bihi mashaqal fahumin duk wani da ya zo daga bayan a wannan fage sai ya gudana a abin da shi wancan na farkon ya gudana a kai fa ya taqidul mutafi sai mai kudurcewa ya kudurce anna hada amrun muttafaqun alayhi baina tabba'ina cewa ai wannan wani al'amari ne da dukkanin masana dan adam suka yi ittifaki a kai al'adi ko ba haka bane al'adi ba haka bane wa asluhu kulluhu wahid al'adi asalin shi duka guda ɗaya ne ko dai qiyasul fasil ne ko kuma tashrihul la yuridu ilman bi mabda'i ma ta'alahu ko kuma taqlidul liwahidin ghairi maqsumin dole koma ɗayan waɗannan usul a salasa da ya ce aka za a fi wanda tun asalin wanda ya fitar da binciken ya riga ya tafi kuskure kuma kanda da human ba da sannan wanda suka zo daga baya su ma suka ratayu da shi wala qaumu lam yushahidu ma akhbaru bihi min zalim ko ma ukhbiru bihi min zalim su kuma jama'a ba su taba gani da idan su ba ba a taba nuna musu kuru-kuru ba shi wancan abin da ake ba su labari kullum sai dai labari kullum sai dai labari yake to wannan shi ne abin da ke wajen likitoci zalika mablaghum min al-ilm yace wa gayatu ma ma'ahu mafi kololuwar abin da ke ga wajen waɗanda ba su sallama wa karatun annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan babi ba annahum sharrul haqi ahya'an wa amwata kawai sun fede ne sun yi wani sojiri ne sai suka gina hukuncin dukkanin wani dantaye a kan abin da suka hakaitu ko suka samu a ciki lokacin operation a haya'an wa amwata ko mai rai ko matacce ko kuma koraye yi ko matacce fa waje dole dalilin firrahi da suka fede sai suka samu ɗan tayi a mahaifa ala sifatin lati ukbaru biha sai suka cimma ɗan tayi a siffar da aka ba su labari malamin su suna jami'a an je labu an je wane ne an je wane ne sai ke ba su labari to shi dan tayi in ya kai wata hudu ga shi ga shi ga shi ga shi ga shi suka haɗa shi ran nan wata mata ta zo ba lafiya wata hudu cikin da wata hudu dole sai an cire shi sai suka yi maza suna buɗa suka kai yadda ya faɗa shi ne ce kawai sai ka ga sharrahul haki a haya a zuwa amwata su ma suka je aji sai su ce da idan ba mun gani a ba kuma da idan suka gani ba sun gaskata ne saboda haka na sama da su ya faɗa su ba sai su ruwaitar wa na ƙasa da su sai labarin ya ta tafiya a tafi faɗa a haka amma babu tabbas ya ce walakin la ilma lahu sai dai ba su da ilimin bima wara a zalika ga abin da ba wannan ba yanzu da cikin da wata uku kuka gan shi a haka kuka ce dama haka ma da dinku ya faɗa to yana wata uku ya yake yana wata biyu ya yake yana wata ɗaya ya yake yana sati hudu sati uku sati biyu sati ɗaya kwana ɗaya ya yake shine ko ba za ku iya bai yace kuma ku ilhamni tun daga farkon shigar cikin ku yi mana bayanin ya yake ku a wurin ku likitoci wa tabayyuri ahwalin nutsufa da kuma yadda halaye na dukkan mani zai ke cancanzawa in yi shiga cikin mahaifa da Allah ku yi mana bayani hadu wa alakum kuntum sadiqin kenan yace fa inna fa in zayyaka muqalliduhum farza idan shi wanda suka ratayu da shi din ya kuntata wajen kiyasin shi ya gaza fito da wasu bayanai ya gaza wajen ba da misalai illa illa wa qala yace nafridu annahum muhtabaru dhikran min haythu wada yace bari mu ba da misali annahum muhtabaru mukaddara cewa dhikran min haythu wada budurwa ce aka sadu da ita thumma ja'alu ya'uduna ayyamaha wani misali ne suka yi aka samu budurwa aka sadu da ita aka ce to ta dauki ciki sai suka fara kirgawa sai suka ce to bisa kaddarawa ko ta samu ciki ko bata samu ba in ta samu yau da kullun za ta nuna ko in bata samu ba yau da kullun za ta nuna amma fardan mu masu bincike to mu ɗauka ta samu shine wa thumma ja'alu ya'uduna ayyamaha suka ce to su a wurin sittin da garar da aka sadu da ita to shi kenan muna kaddara ta samu ciki sai suka fara kirga a kwanakinta ina an bada girma da karu har sai da ta kai waɗannan kwanakin da aka suka ambata wanda suka yi gwaji a kai misali kila wata hudu ko wata biyar sun macarrahuha daga nan da ya kai waɗannan kwanaki da suke so su gano sai suka yi mata operation wannan ba za a iya samu a ce ba wai haihuwar da ma ake so ta yi ba a ce ba da za a samu wata a sadu da ita sai mu aje ta in sai wata daya sai mu fede ta sai mata operation sai mu je mu duba shi mani ba kashe ta za a yi ba za a koma a yi dinki ba matsala sai a ce a duba mani in ɗauke to kaga yau watan shi guda ga yadda yake sai a kwata yadda aka kai ta ce yanzu in mani ya kai wata daya a mahaifa ga yadda yake zama bayan da canjin annabi ya bai da kowa ba wa kuma zai da'ayi haka da matan shi ko yashi to kila dai haya suka hoko wata tagar kuɗi ta yadda to to yanzu sai kuma a taka samu wata ita kuma ita ma sai a tsaru da ita sai a fara lissafi in ya kai wata biyu sai a jefe ta ta ce to yanzu idan mani ya wata biyu a ciki to kuma ga yadda yake zama to yanzu a duk da aka tambaye su sai ce a aiko za ku kai da yawa idan kamata yi ana gama saduwa da ita ku fi da kuka yayi gobe ku fi da ɗaya jibi ɗaya har kwanaki da yi da ashirin kuna buƙatar mata da yi da ashirin kun duk kwana a jeri sannan a rika tattara rahoton idan kuma har kuka ga babu bambanci to karatun kundin cikin ku ya yaudare to haka dai su suka yi فوجدوا الأمر على الصفة التي أخبروا بها da suka fede sai suka ga yayi daidai da yadda aka karanta musu a makaranta a jami'a kila ko kuma malamin su mana ce fa hada gayatul kadhib wal bahr wannan shine kololuwa wajen kaiwa ga ƙarya da kyatimai annabi ba sai ya rika yi ba kuma da kuka fede bayan ta yi wata ɗaya sai kun ga yadda maniyin yake namiji ne ko mace duk duk duniya ba ta iya faɗa maka ba za su iya ganewa ba to shi kenan tun da ku iya gane namiji ba ne ko mace to rahoton ku bai yi ba to da in namiji ne da yadda zai zama in mace ce da yadda za ta zama kuma ku yanzu ba za ku iya ganewa ba to me zai hana ku rika littafin a koma a tsallama wa kadar lahu kadar rasulu shi kenan shi ne gurbe yake so ya faɗa amma dai har yanzu akwai masu taurin kan tsiyar da su ba sallama ba gani suke ne wancan bayani na annabi in aka ci gaba da ni za a iya samun tasgaro ko ɗan wani kuskure tare da har yau ne ba a samu ba ya ce fa inna da kauma lam yadda ku zalika su jama'a masana na gaskiya na addini ba su yi da'awar yin irin yadda kuka yi ba fa wa kaifa yumkinuhum da'awahu to ya ma zai yi musu irin wannan da'awa وهم يخبرون أن بعد ذلك بكذا وكذا يوما يسير شأن الحمد كذا وكذا bayan su an riga an ba su labari cewa bayan wani ya yi kaza da kaza na kwanaki zai zama sha'anin shi dangane da wannan cikin kaza da kaza wa inna ma'al qawli kulliyat wa aqisa wadancan suna da ka'idoji na gaba ɗaya da kuma ababe na qiyas وينبغي أن يكون كذا وكذا والنظام الطبيعي يقتضي كذا وكذا ya kamata ya zama da kaza da kaza tsari na ɗabi'a wannan an dawo likitoci kenan tsari na ɗabi'a ya kamata ya zama ne da kaza da kaza yace wa kafirun minhum ya'khudhu zalika min harakatil kamali kai akwai ma wanda shi yana gane yanayin ciki ne ta wajen tafiyar wata da motsin wata wa ziyadatu wal kusanu da karuwar shi da kuma rabuwar shi lokacin da yake farko farko zai rika karuwa lokacin da ya wuce tsakiya kuma zai rika rabuwa wai da haka ne zai rika gane girman yaro ko rashin girman shi motsin shi ko rashin motsin shi da yanayin shi a mahaifa wa min harakati shamsi akwai kuma wanda shi yake gane wancan yanayi na ciki ta hanyar da aka da motsin rana wa min at-taslit wa at-tarbi'i wa at-tajdid wa al-muqabala da kuma tasli nan ce tasli hukuntar da abu a ce in ya kai yanayi kaza na tasli ko zafi ko ya kai yanayi kaza na tarbeyi tarbeyi hukuntar da abu akwai ta hadisi ya tsallake ke ce wa taslisu da sanya abu gida shi da shi da wani mukabala da kuma kwatanci da iyali warda alaihim akaru na minhum kai hatta wasu daga cikin irin waɗancan likitoci sun yi martani ga waɗancan ‘yan uwansu likitoci wa aftalu zalika alaihim bil wujuhi kuma suka fata wannan bincike nasu suka ce ba zai yi ka gano ciki ta hanyar tafiyar wata ko motsin wata ba ko tafiyar rana ko motsin rana ba wa ha'adu bihi alal ahlak wal aula wal ansari su waɗancan da suka ce waɗancan likitocin shirme suke yi sai suka juyar da su zuwa ga abin da shi ya fi cancanta kuma shi ya fi dacewa kuma shi fi munasaba da addin da ne shari'a ya faɗa shi ne bayoyi da hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa ahadin yi akaruna wasu kuma suka juyar da su ana harakatin kaukari kawakiri bisa motsi da tafiya ta taurari wa tanaqulaha da tiratuwar taurari su ma dai kaga sun sake fasowa wa ahala akaruna ala ayyamin baharina wasu kuma suka rika lissafin ciki da la'akari da yanayin shi da gwargwadon tafiyar ma'aikata jirgin ruwa wa tagayyurin tafiya tafiya da yanayin yadda yanayin teku ke canzawa ko iska ya karu ko iska ya murna ko kaza ko kaza wa radda ba su ha'ulaya ala ba'd wani sashi na waɗancan ya yi martani ga wani sashi na wa afsada qawluhu bima taraknahu maqafata tadwiri ya kuma ɓata zancensu da dalilai masu kwari waɗanda jin tsoron kada mu tsawaita zance a nan ya sa muka bar su ba mu ciro ba ba buƙatar sai mun ta kawo kar abin ya koma ya jidalun ɗirɗi ya yi yayar da likitoci sai buga bashi ya ce wa asafu ma bi aidi mafi ingancin abin da ke wajen su shine a tashrihu ko dai a tsaga cikin mace a gano ya cikin yake daga nan sai a tinke sai a zo sai a ci gaba da bada labari ko kuma wal istiqra'u tam in an ce al istiqra'u tam shine dan fi karanto mas'ala karantawa ta keke da keke za ka cikin malamai ana cewa fulanun min ahadin istiqra'i tami ina da cikakken istiqra in ya zo mas'ala la yugadiru sabiratan wala kabiratan illa qara'a kamar da Imam Zahabi yana cikin masu na istiqra usta kulun da kayyim kafi shi da shirin sai Ibn Taymiyyah kafi shi da na samu samu da Ibn Hanbal da kawo duk suna cikin ahli istiqra'i tami saboda hajar adar kalani ne gurugul maram da fatul bari da sauransu yana cikin ma'abuta a littafin ta to a likitoci ma za ka yi samu wanda yake da a littafin ta mu yanzu abin da ya sa namu samun mai a littafin ta sun zai fi da zai wahala kaga na man kuma kai rubutu ne yan matsaloli dan sama sama su ko na su sai iya samun littafi mai juzuki ɗari ya zauna ya karance shi kam saboda tsammanin zai samu matsala ɗaya kuma ya zama karanta ma ba abin da yake nema amma dai ya yi amfana wata rana zai iya kirkir ce ce wannan matsalar ba ta aure kana yanzu da kana karanta fata libari za ka yi mamakin yadda ibnu hajar yake ihalatin ihalatin shi za ka zubo abin yake wani ban sha'awa istiqra'u tam ka duba da mamu sahibi a cikin sarwa na min nubala ka duba da mamu siyuta da imam abin nan annawawi da sauran za ka yadda suke gudanar da abubuwa sai ce wasu likitocin ba operation ko surgery suka yi har suka gano ba dan karan karatu suka yi wajen tafan magabata annabi la yuhra wanda karatun da ba a yayyanke ba ba a riga tsintar wani ana barin wani ba wani hannu da hannun kiro zalika wanda ke ko ba mutum haka idan kita yi ce wa sojar ya yi ko buɗe ko buɗe mahaifa ya je ya gabi da ke ciki ya zai ci gaba da karantar da wani haka wani abu ba amma dai sani duk wani abu da zai kawo da zai ci karo da abin da asali sallar da ma ya faɗa da za mu yar mishi kayan shi walakin zai tafi ne ma yau kalifin wahaya ana kai lafi al'adillati abada haka ya rubuta a nima nawa amma dai kamar da kuskure ya kamata ya zama walakin bai sahihi ma yuqadiqul wahaya an khalaqi da ajin yake abada haka ya kamata ya zama akwai bugun da ya tsana khilafi zalik malamin suka ce kusan duk rubutun hannun ibnu da kayyim da aka samu na wannan littafin kalmar khilaf din ce a wurin amma dai an ce ba haka yake nufi ba kawai dai kuskure alkalami ne da ka za ko su da an zuwa ke gyara kamar ni na sai rubuta ina ya sauka ƙarfi ce ba haka ba ne sai dai dai tafihi ma yau kaji kulwa haya duk abin da likitoci za su fito su faɗa ba ma musu musu in dai a ciki babu abin da ya saba ma wahayi an kalkil ajilla game da halittar ɗan tayi abada har abada duk ba su kawo abin da ya saba ma wahayi ba ala ra'as wal aini muna jinjina musu kuma sun yi kokari kuma ba za a mutsa kokarin su ba sun tantance a ba su lambar yabo da lambar girma amma duk ranar da suka zo da wani abu ya saba ma wahayi to a lokacin za a mayar masu da ilimin su kuma su ma a tsaya su tashi domin suna ɗauke da ilimin da bai da amfani da mun ne da amfani ya saba makarin lafuka da rasulu ya ce wani ma ya gudu yana da abin da ke nuni ala anna da kauma da yurbaru fi dalika abu shahadatin cewa waɗancan mutane masu shafi fadi ko masu la'akari da tafiya rana ko wata ba a ba su labari da wani abu na ilimi da aka gano da kwayar ida ba kauluhum innal jalil allazi yulaw fi shahr sani daga cikin irin maganganun da wa'incan likitoci ke faɗi waɗanda ba ilimi ne na hakika ya ba su ba kawai shafi faɗi ne za ka ji suna cewa wai duk cikin da aka haife shi a wata na bakwai duk bakwai ne kenan to yasiru daidaiya fi tis'ati ayyami to wannan tantayin da aka haife shi a bakwaini to ya fita daga da'irar zama mani ne a kwana na tara abu ne da ƙarya suke amma kuma an mafiya likitoci aka yi wani lissafi da calculation ne suka yi shi ne suka faɗa haka suka ce in ka gane yaro bakwai ne kaga mu abin da ke wajen mu shi ne in mace ya shiga mahaifa ba zai canza ba sai ya kwana arba'in to sai suka ce a'a wancan kwana arba'in din in yara sai ya kai wata tara za a haife shi amma in bakwai ne za a haifa da ɗigon manin ya kai kwana tara sai ya canza wada mawiyan sannan zai koma ya zama jini fi zamani yadda ayyami da tsokar ka ƙara kwana takwas a kai to da ka ci za ka ayyamin nutfatan kamar ya ta ayyamin mudgatan ko ana katan kai sannan wala hadiyan fi tis'ati ayyamin ukhra sai sake zama tsoka dunkulan tsoka a cikin kwana tara idan ka kalli wannan bayanin nasu kenan ga bakwai ga takwas ga abin nan eh ga abin nan ko ga tara ga takwas ga tara ga sha takwas ga tara muna da shi kwana ashirin da bakwai ashirin da shida ko to wayannan kwanakin waya su ne za a gama wayancan arba'in so kawai saboda yaron bakwai ne wani mahaifar suka rika yi wata bakwai madadin wata tara an zabta kwana sittin wannan kwana sittin din shine suka dawo suka yi kace kace daga wannan mataki zuwa wannan mataki sai a ɗaya da tsara daga wannan mataki wata formula ta yamma ya ta jashara to shine ma da ibnu da yake ta kaga wannan karatun har duniya ta kare wala ne da su ba saboda ya saba ma wahayi nan kam su ma da za su gano su wurgar kana da kiyaye ɗaukar mara sani ya ce wa ya fi surata yaron zai karbi surori na mutum isnai ne ashara isnai ashara yau mana ukar bayan wasu kwana goma sha biyu faɗi zattama a hadihin ayyama ko faɗi zattama ta hadihin ayyama in ka tattara waɗannan kwanakin sa'arat khamsatan wa salatina yawma za ka samu kwana talatin da biyar wadda a zuku mudgatan fil arba'in al-ula ka duba wani nan likitoci kawai sai suka bai da har yaro ya zama kudan soka a kwana arba'in da farko ba ma a ji arba'in da biyu ba wadda na yi magana da su wadda ce wa hada kabirun wahirun kasa'an wannan karya ce ƙarara kuma ba raba ɗaya biyu ko ta kuma mai kawai a gaban wa a duniya za mu ci wata maganar ƙarya ce wa inna ma yasiru lahaliyan ba'da samanina ai ai yaro bai zama gudan tsoka sai bayan kwana tamanin wa mithlu hada la yudraku illa bi wahyi ya kamata wani cikin likitoci su sani irin wannan karatun ba a gane shi sai wanda ya yi imani da wahayi in ba da wahayi ba ka gama fete-fetenka za ka fete kowa likita zai sai kowa ko bai zama ganewa ba don rabuwar shi da matar ki mun kai ba mu sanya za a yi ba yace kun ga karatun nan mu bashi haka ko kuma a koma kan jera ai ta kai da jera ne to da mata su ka fara su din ma dai kara da kiyashi ne ba za ka gano ba yace aw mushahadati ko kuma inda aka ga abun karara mu ko musulmi yanzu in dai annabi ya faɗa da shi da abin da ya faɗa da wanda muka gani karar wasu ce wasu ɗaya. Su da kai da za mu rantsi a wancan haka za mu rantsi a wancan saboda wa ma yanzu ba da hawa ne. Wa kilahu ma mafakuru da yin da ku. Duka abu biyun nan da wahayin da gani da idan babu shi a wajen wadancan likitocin. Dan haka wa inna ma bi aidihim qiyasun ba abin da ke hannunsu sai kiyasi. Itabaru bihi ahwal al-adilla da suka yi la'akari da yanayi na ɗan tayi min shuhuri wiladiha daga watannin haihuwar shi an haife shi a wata bakwai sai oke tara ne ake tsammani an zarge kwana sittin mu koma kwana sittin din mu yi minus mu ciccire mu ciccire sai mu fitar da sakamako fa haka mu ala kulli dalilin wulida fi sha'arin min shuhuril wilada to haka suke ma kowane dan tayi da aka yi cikin wani wata daga watannin da akan haihu in aka yi shi a wata shida sai su koma state ya ya zauna a matsayin mani ne kwana kaza kawai sannan kaza sannan kaza aka yi shi a bakwai daban ya takwas daban tara daban goma daban sha ɗaya daban sha biyu daban shekaru kenan in ka tambaye sa ina suka samu duk da babu kiyasi ma da yake ala annahu yakuji ayyukuna daidiyya ai kamata yi a ce yana nan ya zama cikon maniyi ne a yi nufin kaza wa kaza yau ma kwana kaza da kaza wa zamawiyan ya zama gudan jini ana katan kenan kaza wa kaza wa lahamiyan ya zama mudugatan yankin tsoka kaza wa kaza yau ma cikin kwana kaza da kaza kuma azhafu zalika da adada daga nan sai suka ninninka wa'annan kwanakin wa ja'alu wa qad ta'abuki jalili daga nan ne suka samo kwanakin da yaro zai fara motsi wa kada bu fi zalika ala al-khallaqi al-alim fi khalqihi suka shimfido ƙarya da mafi kwarewa wajen halitta kuma masani cikin halittar shine Allah suka yi wa Allah ƙarya suka karyata manzon Allah yace kama kada bu alaihi fi sifatihi irin dai yadda ka san sun yi ƙarya a sifofin Allah wa asma'i da sunayen shi fa inna da koma lam yakun lahum nasibun min al-ilmi irin waɗancan likitocin ba su da komai na ilimi allazi ja'at bi rusul irin ilimin da manzanni suka zo da shi ba su san komai ba bal kanu kama qala Allah ta'ala kai kawai su suna nan ne kamar dai yadda Allah ya faɗa falamma ja'atkum rusuluhum bil bayyinat yayin da manzanninsu suka zo masu da gaskiya farihu bima indahum min al-ilmi sai suka wadatu da abin da ke wajen su na ilimi suke to ga nan rigida na to ga nan da suna zo da wasu bayanai game da yadda ta yi ke girma kai kuma farfesa ne a wannan fage ka ce karka karanta mana shi ba abin da zai kare ni ba shi kawai haka suka yi wanda da ya zo ya riga da ya samu nurun alalu har sai sa zai samu kwarewa wannan shi ne abin da ke da likitoci musamman waɗanda ba su karatu da zurfi ba amma da kasashen turawa ko inda suka da zurfi suna sallamawa cikin abin da sallama ya faɗa mun sa a kasar jamani tun wasu shekaru kusan ashirin daga baya bayan nan ma sun samu wasu jami'o wata jami'a ta zuwa za ta yayin ɗalibai a jamani wanda suna da wani tsari mai ban sha'awa jamani ba sa dogaro da kwari abin da ke kankana kwarewa shi suke kallo shi suke mutunta wani malamin mu da ya taba karatu a can yake cewa tsarin da suke shi ne kamar a ce suke da ACU a nan Zaria za a yi convocation sai ce to mechanical engineer ku zagaye jihohin arewa a samu wani kwararren bakaniki ba abin da ya na karatu sai ku auna ku ga kwarewar shi tana daidai da wani irin kwalin digiri ko da giri na ɗaya ko na biyu ko na uku ko sai jami'a sai ta gayyato shi sai a zo sai a yi convocation da shi sai a bashi digiri na ɗaya a department ɗin mechanical engineer gwargwadon sana'ar shi ko digiri na biyu ko digiri na uku wannan digiri na ɗaya ko na biyu ko na ukun da aka bashi ko radda wata kasa musamman kasashenmu na afirka nan da aka rena radda aka tashi neman wani injiniya ya ce to bari mu ba ku wani mai digiri wani mai masters wani mai phd haka za ga na timo shi ya zo san gajeren wandon shi up down sojojin mu na karaka shi ana ta kashe ma cewa sojoji ba haka suke yi ba duk wannan ba duba a hanyoyin ka je ka ce dan Allah ya karatu wani zai ce maka a baban shi ne suke harkar yaran hanya ya rika raka shi a nan yayya shine jami'a ta kira shi ta ba shi digiri Najeriya ta nemi injiniya aka turo shi aka yi ana ta raka shi da sojojinmu ka je ga inda suke kwana ka je ga inda suke kwana mutuwa kawai za ta iya zuwa wurin nan ba a yadda ba amma duk wurin da ka sani ba ka isa karatu wurin nan ba ana ba su kula sosai wani wani bai da wani kwani to aka ce da jana ta zo yayin sai aka ce to daga cikin waɗanda za a ba su digiri a fakalti na medicine akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ba shi dikirin digirgir saboda sun sallama in ne harkar likitanci ce sai ka samu annabi ka zo sai da rashin rubuta har na muke nan sun sallama ce ba dama ne za a zo ya faɗa ba a yi ta tinta ba a yi ta waye lokacin hadisa abi hurera ai ba ce ce kucin da ba yi ba annabi yake cewa idan kuda ya sauka abin kan abinci ɗayan ku ka kama kudan ka nutsar da shi cikin abincin saboda a ɗayan ku kafukan kudan guba ce ta fitar hankali a ɗaya fuffuken kuma akwai maganin waccan gubar wanda duk duniya zai wuya ka samu irin ta to baka san da wani yadda na kuma kai ma baka san wanda suke ne ne a nazari da ina kazanta ne yam yam yam sun san da bayan wallahi sun ce haka fa abin yake haka take to da ka in ya jira kan nan da ba ka kore shi kaci ba za mu sai sai lahira ka ci goba amma ka faɗa ɗin ka nasar da shi in wani ya ce maka ka dani ka ce manzon Allah ya in ya ce kai manzon Allah a wannan zamanin zuwar ne ne ta tsara mai sallama ya karye ta ɗin gina ya ta ba wai yana ganin a wannan zamanin waye ba da ya gani ka annabi ne ya faɗa mana mu kuma idan ya faɗa to ba ma tambayar dalilin da ya faɗa annabi ya ce a yi kaza wai a ce to menene wani dalilu ala zalika ina wannan annabi ne muke cewa dalilu ala zalika ne amma da annabi ne ba wani wata dalilu ala zalika yace wa ma gayatu ma yanalu al munkiru al mughridu amma ja'a bi rusul ko loluwar abinda mai musu mai kauda kai daga abinda manzanni suka zo da shi yake iya samu shine waccan lalacewa wa gayatu ma nadu bihi ilma bi umurin tabi'iyya fi al haqq wal batil kuma kololuwar abin da waɗanda ba su yarda da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa ba suka samu na ilimi wasu al'amura ne na ɗabi'a wanda a cikinsu akwai gaskiya kuma a cikinsu akwai ƙarya duk wani mai bincike in ne bai haɗa da ƙarda ba da rasulu ba abin da ke faruwa kenan ya ce wa umurun riyaziyya kasiratun ta'ab mana yake ka je ka ɗauki ilimi na mathematics akwai da suka karanta mas ɗin ana ilimi na mas na lissafi ya ce ka siratun ta'am da yawa wahala banza ake yi bai da amfani to kaga wannan ba yana faɗa ba in ni ne kaga ya ce ba shi na karanta ba ga shi nan ka siratun ta'am kalilatu lijjadwa dan amfanin ba yawa dan amfanin ba yawa kuma ka je ka samu wani farfesa na mas ya baka ya zubo maka formuloli in ya gawa da ce dabda ita wannan formular a rayuwa ta ina za ta yi amfani in dai ka ci jarabawa a nan ta gama shi ma bai sa inda za ta yi amfani ba kaga in dai ba za ka bata hanya ka gano ba ba za ka rasa kuɗi ka samu ba ba ka da lafiya ka gano wani ka rasa dai inda take sai ta manta ta dai kawai kai wasa kwakwalwa to a karanta Qur'ani mana karanta Qur'ani mana to yace kaga amma ka duba yadda su wa'anda ba su yi imani da manzanci ba suke bashin kula ko yanzu ba ya kashe gani duk kwas din da ka zo mu nan ma kasar da yake an rena mana kula kowane kwas zaka fita ce turanci da lissafi shi ba mai ce maka ya bai da lissafi dan rashin lissafi ma ta sa kake cewa mutum ya zo zai karanta Hausa ka ce wai sai ya ci lissafi wai in dai kana da lissafi a ina suka haɗu a ina suka haɗu a sai dole sai an ci turanci sai an ci lissafi saboda ba lissafi to kaga dai abin da ya faɗa bakar wahala ce a cikin mathematics kuma fa'idar ba yawa wa umurul hay'ati ba'iluha azaqafu azaqati haqqiha da kuma umurul hay'a al'amura da suka shafi yanayi, ilmomi da suka shafi yanayi, kamar misali ka je wajen wasu abubuwa na geography ko geology ko archaeology ko su philosophy da sauran wa'annan abubuwa ba idoha farnar da ke ciki da shimfidacciyar karyar da ke ciki a za'a ko a za'a ta hakkiya ninkin ba ninkin gaskiyar da ke ciki ninkin ba ninkin gaskiyar ya za ka yi zuwa da matan geology ya nuna maka wani dutse ke karfi miliyan bakwai from ya ka ya gani to duka wai ta duniyar ba ke karfi na in ka ɗauki littafin da wani littafi ta gode mun tattun duniya tun da kun annabi Adam har yau ba shi shekara dubu dubu goma ba. Amma an ce wannan dutsen shekara shi miliyan bakwai. Muka samu wannan shekara mai ce maka kaga shekara miliyan uku da rabi na taɓa karanta wai shekara miliyan uku da rabi da suka wuce babu rai daga sudan kawai ake kama za ta isa zuciya. Wo kamar ko wani ɗan wuri ne da fara da cewa haka ana ruwa kawai dai karatun da yake nuna mana wannan rafukan namu nan da shekara miliyan uku da rabi za a zama teku. to kaga akwai karerai yawa a irin wa'in na ilmomin eh yau tagin annabi shi kaga kaga bomban ce ta rufe bai ba su zai raka ta shekara da rasuwar annabi ko da zai da rinsu da wani abu ta jirgin mamlakar arabiyyar saudiya ke to kaga yanzu kuma ya dama kakannin shi zaki ba amma ranka ya dake annabi ya zo da la'awa ba su tafi madina sun karɓo tuta ba har sai da aka shigo ne ita ta borno daga uku bayan wannan nakan da ta ina ga kakannin mai martaba bakaken arnani kaga shi ya damu da ya yi shiru shi kenan da ba faɗa haka ba yace fa aina al ilmu al mutalaqqa min al wahyi to ina ya ma na ku kwatanta da ilimin da aka samu daga wahayi annawi wan annazil wanda ya sauka ila wanni ya zaka hada shi da zato al ma'khud an al ra'yi zahid wanda aka ciro shi daga ra'ayi karkatacce wa aina al ilmu al ma'khud an rasulillahi sallallahu alaihi an jibril an Allah azza wa jalla ta yaya za ka haɗa ilimin da aka samu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya ruwaita daga Jibril Jibril kuma ya samo daga Allah ila fannil ma'qul da an ra'ayi rajuli daga ka haɗa shi da ilimi nazzatu wanda aka same shi daga wani mutum lam yastanir qalbuhu bi nuril wahyi sarfata ayni bai taba haskakuwa da hasken wahayi ba daidai da kimtawar ido wa inda ma ma'ahu hadisuhu wa tahmilu kawai yan gaban da ake samun ilimi ne yake amfani da su wa tahmilu sai kuma kiyasi na ƙarya san ce hadas sune kwayar ido waye gabbai guda biyar da ake samun ilimi da su wa nisbatu ma yudrikuhu al-uqala'u qatibatan bi uqulihim da kuma dingina abinda an kulla suka riska da an kullan wani ina ma da bihi rusul ya zaka kwatanta shi da abinda manzanni suka zo da shi yace ka nisbata sarajin da'ifin ila dauri shams wannan fa kamar ka kwatanta da fitilla mara haske da haske rana fitillar da ka haɗa ce a kwana ba wuta ta kwana a kunne wai da safe sha biyu da rabi ka ɗauko ka ce ba wani wane zan kunna fitillar nan dan Allah ka duba ban amma kai adalci da totilan nan da fitil da rana waje ta haske kaga ba zai kwatanta ba ne yace wala ta bi ba za ka san wa walau umra ruhin mas'alatan wahida ba za ka taba samu ba ko da an raya ka shekaru irin na annabi ruhu ba za ka iya samun wata matsala kwaya ɗaya ba ittafaqa fi al-uqalaqu kullu wanda duk wasu masu hankali ko da ba musulmi bane gaba ɗayan su suka haɗu ala khilafi ma dalili ar-rusul fi amrin min al-umuri al-fatta har abada ba za ta samu wata matsala da matsala su ke ittifaki haka take kuma ita matsalar ta saba wa abin da annabi ya zo da cikin wani al'amari daga al'amura ko abin da annabawa suka zo da shi wal anbiya lam ta'ti ma yukhalifu sarih al aqli al batta annabawa ba taba zuwa da abin da ya saba wa tsantsar hankali ba wa inna ma ja'a bi ma la yudriku al aql kawai dai sun zo da abin da hankali ba zai gane ba ne ba ko da yaushe hankali zai iya rinka ba yace fa ma ja'a bi rusulu ma al aqli abinda annabawa suka zo da shi in ka kwatanta shi da hankali salatatu a ƙasa ne kace kace ne guda uku larabi anha albatta ba su da kaso na uku har alƙiyama ta tsaye ismu shahida bihi al-aqal wal fitra akwai abin da annabawa suka zo da shi hankali ya gane abu kuma fitra da tabi'ar dan adam ta dace da abu za ka ba a da matsala har na da musulmi da an sallama wa qismun wani bangaren kuma yashhadu bi jumlatihi wa la yahtadi li tafsirihi dan adam dai ya gane shi a dunkule amma idan ka fara mashi fitafin sai abin ya fara zanzarewa daga hankali idan bai da imani sai ka ne ta manzannin ya ce ba haka bane amma yana da imani sai ce yadda ya imani da shi jumlatan ya kuma sallama tafsiran wa qismun laysa fil aqli quwwatu idraki akwai kuma abin da hankali bai da ƙarfin ya iya gano shi wa amma da ismun rabi abu na hudu wanda babu shi wa huwa ma ya ilu kun akalu sariru shine abin da lafiyayyen hankali ke korewa wa ya kadu da mutsalani yake ba da shaida da ɓace shi to wannan babu shi kwata-kwata farrusulu bari una min su manzanni masu farranta ne daga irin wannan wa in wanna kafirun min al-juhali al-mudda'ina lil ilmi ko da yake ko da an sami da yawa daga cikin jahilai sun yi zaton haka masu da'awar ilimi wal ma'rifa da sani alhali ƙarya ne wai annaba ga ma da fi rusul suka ce wai wani sashi na abin da manzanni suka zo da shi ya kuna min hadal fitr wai zai iya shiga wannan kaso na gudan iyadan billah ƙarya ne babu hada imma da jahili wannan ko ne saboda bakin jahilci shi bima jahili bi rusul jahilci jahiltar shiga da annaba suka zo da shi wa imma da jahili bi hukumin akali ko kuma a'a shi ne san me ake cewa hankali ba bai san menene hakikanin hankali ba aula kuma ko kuma yana da matsalar sikari bai san abin da manzanni suka zo da shi ba bai san abin da ya kamata hankali ya dauka ya iya surantawa ba bai san shi ba don ko ka haɗa biyun ko kuma ka ɗauki guda ɗaya wanda shi ne bayanai da malam ya yi dangane da wannan matsala yau ya yi martani ga mai zafi a kan likitoci kenan dai kar a ta in annabi ya faɗa kawai ana za a tuna yi sauran abai in ka dai jarraba sai ka rubuta masa yadda suke so in ka fi doka imanin ka to sai mu da ta nan su da nan zan mutu da bismillah ya nan da astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi